الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a barkanmu da haduwa a wannan aji na mai albarka mu'assasatul manar li akibatul mannan lil ilmi wat ta'abbud wal ikhlas ta yadda muke yin karatu da manufar sauke waɗannan littattafai guda uku nadmu musallath qutruk da manzumatu mi'atul ma'ani wal bayan na ibn shafina da kuma al farq bainal mudhakkar wal mu'annas na al ambari wato littafin al bulga Allah ya saka malaman nan da alkhairi muna goma ga watan jumadal akhira hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1442 wanda wannan kuma yazo daidai da 14 daga watan 1 shekara ta 2020 da daya miladiya eh muna 24 ga watan 1 shekara ta 2021 miladiya muna fatan ubangiji maɗaukakin sarki ya mana taimako za mu tashi baiti na na ashirin da ɗaya a cikin littafin wato manzo matu mi'atul ma'ani wal bayan na al-imam ibn shakina wannan ina karantar da mu balaga wato yana koya mana balaga Allah ta'ala ya saka masu da alkhairi to wa in bi izmarin takun mu'arrifa falil maqamati thalathi fa'rifa wal aslu fil kitabi lil mu'ayyani wa tarku fihi lil umumi bayyini to anan wurin ana so ka tuna karatun da muka yi jiya na al-musnadu da al-musnadu ilaihi da yake ce ma al-musnadu ilaihi shine kuma me al-mahkumu alaihi an gane al-musnadu kuma shine me al-musnadu ilaihi shine al-mahkumu alaihi al-musnad din shi kuma fa al-mahkumu bihi misali dan mu ƙara maimaitawa in ka ce qama zaidun shi zaidun din shi ne wa al-mahkumu alaihi kuma shi ake ce mai al-musnad ilaihi kama din kuma shine al-musnad shine al-mahkumu bi abinda ake kira al-isnad din kuma shine hada kalmomin guda biyu da Allah kun gane yaran malamin balaga terminology ne na masu balaga a lokacin da kace zaba zaidun da zaba shi kadai ne yana zaman shi zai don shi kadai ne yana zaman shi ka ja wannan ka ja wannan ka makwabtakantar da su abinda kai me kai isnadi to lokacin da kace zaba zaidu ka ba dai kana so kai hukunci akan wane ne kana so ka nuna mutane ga matsayin zaidu zaidu shi ya aikata aikin me tafiya shi ga matsayin shi to tunda shi kake so ka hukunta shine al-musnadu ilayhi shi kake asalin ma kawo zahaba saboda shi ne don a bayyana matsayin shi ne mai yayi an gane ko shi ne almusnadi ilaihi kuma shi ne almakumu alaihi a wani lafazin an gane to an faɗa mana cewa ana share almahakumu alaihi almusnadu ilaihi an ce wani ana share shi wani lokaci saboda wa zai tuna mana saboda dalilai guda na guda hudu na ɗaya yawwa a katange shi kar ma a faɗe shi ko a kika a kafadin sunan shi saboda a bashi kariya ka a faɗe shi haka a a ji ba daɗi kan abin sai a sata tashi mun kawo misali kan wannan sai na sai me al'inkar a dan bashi kafa ko da ta caɓe ya ce ai shi ni ba haka nake ne ba iya wa ani a gane a bashi daman da ya ɗan ke inkari nan gaba an gane ko? sai me? aliftarat lafazan aliftarat ina nufin me ya kara jimlan kar ta cabe ta zama bata cika ka'ida na balaga ba in aka lura an ambata abin zai yi muni za a ga ka tsawaita baka da balaga shine kaman wani mutum ya zo ya tambaye ka masmu zaujatuka masmu zaujatuka me sunan matanka ka ce ismu zaujati kadija ce kai har ina masmu zaujatika me sunan matanka kul kadija masmu zaujatika kadija an gane kaga ka koya almahkumu alaihi wato ka qom almusnadu ilaihi lafazin ismu din nan shine alme almakumu alai shine kuma almusnad ilayhi sai ka kika fada saboda me itira dan ka ba jumla ka a ce ta ba dadi balarabe yana da executive summary a gare balarabe bai bai bukatan ka dinga tsawaita mishi magana yana da summary wajen me wajen zancen shi an gane kawai ka faɗi abin da aka tambaye ka an fahimta كم عدد الطلاب في الفصل 20 اما كم عدد الطلاب في الفصل عدد الطلاب في الفصل هم 20 wannan dogon turanciyar ina sai ka yage kaga wannan adadin tullabin filfasar shine al-musnadu ilayhi ana cire shi sai ne sai al-iftibar sai ai kawai dan a a san a gano kayi a ce lokacin da ya rubuta littafin musallas an gane baiti tamanin da kaza da kaza yi sai a kakki faɗan wanda ya rubuta saboda kai ai mai wanda ya kuma shi wanda ya rubuta ɗin a zubin larabci shine almusnadu ilaihi to ga an faɗa mana wannan kun gane to sai kuma aka dawo tun aje aka ce mana akwai sanda kuma ake faɗin wa ake ambatan almusnadu ilaihi ɗin to muna cikin jin dalilan da yasa ake ambatan al-musnad ilayhi sai lokaci dalilan da ake ambatan al-musnad ilayhi sannan kuma a ko mun ambaci ma dalilai din kusan guda nawa eh guda biyar wanda su yasa ake ambatan al-musnad ilayhi na daya eh litta'dim dan a girmama shi muka buga misali ma har da mai martaba sarki an gane in aka ce sarkin zazzau ya zo shin sarkin zazzau ya zo sai ka ce eh ambasada ahmad nuhu bamalli ya zo ka ka faɗe shi ne don me don ka girmama shi sanakan faɗa kuma don me don a walakanta shi akan kuma faɗa don me duk tambe don a faɗakar akan faɗa kuma don me eh don a yalwata ma zancen duk ba ji wannan ba to yanzu abin da za mu shiga ko sai kuma don ƙarina wata alama to yanzu abin da za mu ji a yau insha Allah cikin baitukan ashirin da za mu karanta za mu ji abubuwan da sukan zo a matsayin a matsayin al-musnadu ilaihi can gaba ɗaya ana mana magana da ismu zahir ne wato suna na zahiri a kira sunan mutum karara a ambata a matsayin almusnadu ilaihi in ka so ka ce a matsayin almahkumu alaihi an gane yanzu din nan zamu ji kuma akwai wasu abubuwa waɗanda sukan zo su tsaya a matsayin al-ismu zahir an gane maimakon ka kira sunan mutum bal karara ka ije shi a matsayin almusnadu ilaihi to sai ka cire sunan shi amma sai ka kawo wakilin mai sunan shi to ga su abubuwan da ke zuwa na ɗaya ya ce wa in bi izmarin ta kun mu'arrifa wa in in ya kasance bi izmarin aka zo da damir damir pronoun kenan ko wakilin mai wakilin suna ta kun ko ya kun mu'arrifa sai ya zama shine al-musnad ilayhi mu'arrifa a nan wurin yana nufin me musnadu ilayhi wa in in ya kasance bi idmarin zamiri ne aka zo aka zo da shi ya kun shi zamirin shi ya kasance mu'arrifa al musnadu ilayhi shi shi ya zama me al musnadu ilayhi wanda ake so a masa hukunci al mahkumu alayhi in zamiri ya zama to a nan wurin falil maqamati thalathi fa'rifan fa'rifa amma fa'rifan ake nufi wannan alifin din ta zo ne a madadin nunin fa'rifan ka san wannan taukidi ne hafifa ko falil maqamati thalathi to in gamiri yazo an gane falil maqamati thalathi fa'rifa to ka san zai zo ne da ɗayan abubuwa guda na guda wato matsayi guda uku an gane matsayi guda na guda uku ka san su matsayi guda uku kaga maqamut takallum maqamul khitab da kuma maqamul ghaiba su ne matsayi guda uku da yake nufi maqamut takallum a matsayin ka kai kai ne mai magana maqamul khitab wanda kake mai kai fuskanta kake magana da shi maqamul ghaiba wanda kake magana a kansa amma baya mai baya wurin da Allah kun gane ina fatan kun fahimta wal aslu fil khitab lil muayyan asalan al khitab duk lokacin da zaka fuskanci wani kai mishi magana ana ji to asali shine za mu ayyada ka gashi kana kallon shi asali duk lokacin da za a dauki maqamul khitab to zama lalle ga ka gashi wa wanda kike mishi magana wa tarku fihi lil umumil bayyini to lokaci kuma kakan bar wakilin sunan wanda kake magana ana ji kakan dauki wani wanda baya kusa kuna ji da kyau sai ka zo ka rika magana da shi kaman kaman ga ka gashi ne alhalin ba a kusa fa amma ka tayi zaka yi magana sai ka rika magana kaman ga me kaman yana ganin ka an gane kaman me kaman yana ganin ka alhalin baya alhalin baya ganin ka don Allah kun fahimci wannan da kyau kaga wato an ce maka ana faɗa maka cewa almusnadu ilaihi yakan zo a matsayin zamiri wakilin suna zama shine almusnadu ilaihi hakan kuma yakan faru a yanayi uku yanayin farko a takallum kai ne mai magana kamar da Allah ta'ala ce ya Musa inni innaku ana Allahul azizul hakim ko kaga ana ana Allahul azizul hakim kaga anan wurin ina al-mahkumu alaihi musnadu ilayhi kenan ana din shine me ana Allah kun fahimta kaga ana wakilin suna ya zama a matsayin me al-mahkumu alaihi ya zo a matsayin al-musnadu ilayhi don Allah kun gane ko ya zama a muhallin khitab kamar da yace wa ma anta bi mu'mini lana walau kunna sadiqin wama anta khitab yanzu in aka ce maka kayi li'irabi ka cira al-musnadu ilayhi me zaka ce al-musnadu ilayhi anta an gane sannan yakan zo a muqam na ghaiba ina fatan mun gane kamar da Allah ya ce fa sayyakafika humullah kaga lafazin hum hum hum shi ne al-mahakumu alaihi ina sun ce me? al-musnadu ilaihi da Allah kun gano wannan da kyau? to wannan shi ne yake nufi da ya ce wa in bi idmarin ya kun mu'arrifa in aka samu zamir ya zama a matsayin al-musnadu ilaihi falil makamata salati fa'arifan to kasan yakan zo zamir yakan zo a matsayin al-musnadu ilaihi da dukkan makaman nan nashi guda nawa maqamut takallum maqamul khitab da kuma maqamul ghaib duk sukan iya zuwa kowanne yakan iya zuwa wakilin suna pronoun an gane pronoun na abokin na kai farko tukuna kai mai magana an gane da pronoun na wanda kake yi da pronoun na na ga'ib an gane ko da first person da second person da third person duk waɗannan sukan zo a matsayin mai duka akan sukan zama a matsayin almusnabi ilayhi to Allah kun gane wal asalu fil kitabi lil muayyani amma baka sani zai ƙara bayani ne akan ɗaya daga cikin guda uku din nan shi lokacin da za ka yi magana akan third person singular wani wanda baya nan an gane ko to ka san asali a afwan sakan fasin kenan zai zama domin wal asalu fil khitab al khitab kaga wanda kake magana da shi asali sai in kana ganin lil muayyan wanda idan kake ganin shi wa tarku fihi amma kuma kakan kakan bar haka din lil umumi bayyini saboda ka nuna abin ba shi kadai ta shafa ba gashi gashi a gabanka amma in ka tayi zaka jefa mishi wakilin suna sai ka jefa mai wakilin sunan wanda mai an gane ko ina fatan kun gane sai ka jefa mai wakilin sunan wanda wanda baya nan ina fatan ku bai kuma fahimci wannan da kyau to duka ana haka gashi a gabanka kuna magana da shi maimakon ka ce an tafi alta kaza sai ka ce dan me za a yi kaza limaza yuf'alu kaza kaga kaman ba ta shi kake yi ba amma ka kawar da abin dan umumi kun fahimta ka aike shi ne je latti kawai ya za a rika aiken mutane su je su ta latti eh tun yaushe ka tafi ya za a aike mutane su latti kaga an ka kawar da ma'ana ka kawar da khitab din ya kamata ka ce dan me za a aike ka kawai ka ce mutane ka mai da su a banga saboda kai umumi ka nuna wannan aikin koma waye ba daidai ba ne da Allah kun gane ya da a rika yin mutane karatu ba zai su maraja ba wani ne an ce biya karatu shi ga ina shi ne ka ce ya za ka yi abiyawa karatu ba za ka je kai maraja ba kace ya za a mutane karatu eh gaba shi a gaban kana za ya mishi ido amma kuma in ka tashi za ka yi maganan kana jefa wakilin mutunan can ga waɗansu waɗanda ba sa kusa kun gane lil umum saboda ka nuna abin fa ba kowaye ma yi wannan aikin ba daidai ba da Allah kun gane balaga to ana kuma irin wannan suna nan a cikin alkur'ani da yawa an gane ko sai ce wa alamiyatun falil falil ihdari wa qazdi ta'dimin aw ihtikari to jama'a mun ji cewa damir pronoun wakilin suna yakan zo ya tsaya a matsayin almusnadu ilaihi to ba shi kadai ba suna alami kun san su alami sunan yanka sunan me sunan yanka noun din kenan ko shi sunan karan kanshi alami an gane to alami yana iya zuwa a matsayin a matsayin almusnadu me ilaihi yana zuwa haka ne lil ihdari an gane dan ya matso maka kai da kake sauraron shi ko kake karanta maganar shi ya matso maka da nesa kusa an gane ya kama hankalinka da wannan magana kun fahimta da kyau kamar misali wani zo ce maka Usman ibn Affan jama'an nasa ala muskafin waqidin an gane ko kaga ya faɗi sunan shi in yaso zai iya cewa sahabiyyul ladhi tazawwaja bintai rasulillahi sallallahu alaihi wasallama jama'an nasa ala mustafin wahidin wato sahabin da ya auri ƴaƴan manzo Allah su biyu ya tattara alqur'ani guri daya da kuma ya ce Usman dan Affan kaga in ya ce Usman dan Affan ya faɗi sunan me yanka in yaso yana iya cewa kawai ma yana iya cewa as-sahabiyyu ko wahidun min khulafa'il arba'a jama'an nas kaga bai faɗi sunan yanka ba to ai kan faɗi sunan yanka dan ya matso da kokolwanka shine lil ihzar wa qazni wa qazni ta'zimin ko sanne kan akan faɗa ka dan manufa ta me ta girmamawa an gane ko ta me ta girmamawa a wihtikar ko manufa ta walakanta an aikin banza ne kaje an faɗi sunan shi a matsayin musnadu ilayhi kaga so ake walakanta in aikin kirki ne aka faɗi sunan a matsayin musnadu ilayhi so ake aibe a girmama shi ina fata akwai misalai da yawa waɗannan ba lokacin da zamu ta kawo su wasilatun lil jahli wat ta'dhimi li sha'ni wal ima'i wat tafhimi to jama'a abu na uku farko mun ji zamiri kan zo a matsayin al mahkumu alaihi ko kuma mu ce almusnadu ilayhi sannan mun ji alabi sunan yanka kan zo to na hudu wasila na uku kai sila ma kun san sila ko eh ismul mawsul za ku ji kaman allati allati kaman ma an gane su ake cin su me sila wasila sannan sila ma kan zo ismul mawsul kenan an gane ismul me mawsul sila takan zo a matsayin a matsayin almusnadu ilaihi lil jahali sai dai takan zo ne dan a nuna wato ba a san abin ba shi mai maganan ko mai rubutun bai san shi mutumin da zai faɗa ba sai ya mashi amfani da allazi ko ɗaya daga cikin al'asma'ul mausula wata wani lokacin ya san shi amma sai ya kawo ɗaya daga cikin al'asma'ul masula ya tsaya a matsayin albasunar ilaiki saboda ya mai ya girmama shi wata azimi da sha'an ya girmama sha'anin shi wal ima'i sannan abu na uku wani lokaci ya akan ya haka ƙi faɗan sunan mutum a kawo ismul masul a madadinsa a matsayin albasunar ilaiki lil ima'i dan ajiyar da wani abu ajiyar da mai a yi ishara da wani abu wa tabhimi ko a yi tabhim a girmama shi an gane tafhim a faccala shi sosai da Allah kun gano nan da kyau misali wani ya zo ya ce alladik ta kaina bihi yawmal juma'a qadim kai da shi ne kuka taba haduwa da wani su shi ku biyu yanzu ga Muhammad tukur ga Bala Aminu sai kuka je masallacin juma'a sai kuka haɗu da abokin Muhammad Tufar sai aka gaisa har da Malam Amin lokacin da Malam Aminu Malam Aminu kila yana kasuwa kawai sai ga wannan abokin na Malam Muhammad Tufar an gane sai aka haɗu tsakanin Malam Muhammad Tufar da Malam Aminu sai ce allazin taqaina fil masjidi yawma kaza ja'a ilayya kaga bai san sunan shi ne ba aljahar yasa ya me yasa ya ce allazi yanzu nan kaga allazi allazil taqaina allazi in zaka yi irabi a balagance me zaka ce mishi almusnadu ilayhi me hada mu da wani sunan yanzu mun dawo ba yake wannan dawo ne can na yan yara an gane ai dafin balaga ba sai ka iya nawo ka iya kaza ka iya kaza ba ai ta kusa wannan babun kurewa ne an gane alladhi li'irabun balaga aka ce alladhi almusnadu ne ilai ko kace alƙalla kace mana almahkumu alai an gane iltaqaina kuma shine zai zanto almusnad an gane ko almahkumu bihi kun fahimta to aka alladhi ya zo a matsayin almusnadu ilayhi ne me yasa aka kawo alladhi a matsayin almusnadu ilayhi lil jahl domin da san sunan zaidu sai ya ce zaidu an gane sai ya ce zaidul ladil taqaina to an bai faɗa ba kawai bar alladhi din kawai lil jahl an gane to lokaci akan yi haka kuma litta'zim litta'zim farattak yana cewa innal ladhi samaka samaa bananana baitan da'imuhu a'azzu wa aqwal inji farastak innal ladhi samaka samaa banalana wanda ya daidaita sama a sama ya gina mana baitan wani gida da'imuhu madaukan gidan a'azzu wa aqwal ya fi duk wani madaukiya filas na gidan sun fi dukkan wasu filas na wasu gidaje kuma sun fi su tsawo to a nan a shashit in za za ka yi irabi na balaga innan lazi allazi almusnadu ilaihi me yasa ya kawo ismul mausul a matsayin almusnadu ilaihi duk ta'zir in ba ka ba ai ya san Allah yana iya cewa Allahu samaka samaa an gane yana iya cewa Allahu alladhi samaka samaa sai Allahu din ya zama me almusnadu ilaihi amma sai bai kawo Allahu kawai ta ita kan alladhi lil me lit ta'zir an gane sai ce akan yi kuma lil ima' an gane ko kamar da Allah ce innal ladina amanu wa amilu salihati lahum jannatun na'im kaga ana so ai ishara ne innal ladina amanu wa amilu salihati lallai waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na gari an gane kaga Allah lokacin da ya sauka da ayan nan ai ya san su ce ai sahabbai suwana da suwana da sai a faɗe su don ba a faɗe su saboda ishara akan cewa duk wani wanda ya wannan aikin shi ma zai shiga ciki an gane shi ne balaga in ka kwarewa balaga ko tafsirin ka sai ya fi daɗi ran da Allah ya sa ka fara tafsir me yasa kuke jin Sheikh Jafar tafsirin shi kunun ban daɗi duk sanda ka saurara tafsirin Sheikh Jafar sai ka tsaro to ai takassusin shi shine me akan ai balaga ne ya kwarewa hatta masa din shi akan balaga yi da ya tafi Sudan ya masters akan me yi akan ilimin balagayi ai wato me yasa kaga kowa ke san a tarihi wa tanwir na al-Imam Ibn Ashur kowa ya amince mu wannan tafsiri ai saboda al-Imam Ibn Ashur ai baligi ne na karshe ai baligi ne na karshe na a tara jama'a a fada al-Imam Ibn Ashur at-Tarihi wa tanwir kun gane ya kware a balaga to wanda duk zai fassara alqur'ani ya ji dadin fassararsa gaskiya sai ya kwarewa balaga dan alqur'ani cike ke da me da balaga an gane ko kaga duk irin su al-iltifat din nan da sauransu duka a balaga ne za a gani ba da zama ka cewa ana gashi a gaban ka amma kuma sai ya koma kana cewa dan me za a yi kaza ai akwai su a balaga da yawa akwai su a qur'ani da yawa faga litta'adin kenan innal ladina lil ima kenan da Allah kun gane sannan akan yi dan tafkhim at-tafkhim din shine at-ta'dim kambabawa da mun ce girmama su kuma ba kambabawa ka kambaba mutum an gane ko Allah ya ce fa atba'ahum fir'aun bi junudihi faghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum kaga ma ga shehu fa atba'ahum fir'aun sai fir'auna ya bi annabi Musa da jama'arsa bi junudi shi shi fir'aunan da ke da jama'arsa to da ya bi da ya bi annabi Musa da jama'arsa ya je shiga ruwa fa ga shehu min al-yammi an gane sai ya lullube su daga kumfan teku kumfan teku ya lullube su meye na kumfan teku ya lullube su Allah ya san abin ko bai sani ba sai ya kifa ka sai ce ma gane inda Allah so sai faɗa abin da ya lullube sun amma sai ki faɗan abin da ya lullube sun sai kawai ce ma gashi ya kuma sai abin da ya lullube su daga kumfan teku sai ya lullube su abin da ya lullube su ya lullube su menene abin Allah ya san shi ko bai san shi ba yake faɗin shi kawai sai kawo ismul mausul a madadinsa ya ka ismul ma na ismul mausul ne ita ce almusnad ilayhi anan ma gashiyahu kuma shine almusnad ma dan shine almaqum alayhi gashiyahu kun din kuma almaqum bihi sai ya kawo ma a matsayin almusnad ilayhi saboda me littafhim sai abin da ya lullube shi ya lullube shi zaka fara kai an ce wani abu ne ya lullube shi ya fi a faɗa abin ganin girman abin a kan ba da a ba da tsoro kun gane to ana ana kawo ismul mausul don wannan to shine sai kuma ce a baiti na 25 wa bi isharatin ladhi fahmin batsi an gane ko lil qurbi wal bu'di aw at-tawassuti wa bi isharatin sannan akan kawo ishara an gane ko akan kawo me akan kawo ishara shi ma dan manufofi kamar haka manufa ta farko lidifa min batse ga mutumin da wato akan kawo ishara a ki kawo ismu zahir sai a kawo me ishara a matsayin almusnadu ilaihi an gane me yasa ake kawo haka lidifa min batse ga wanda aka tabbatar da bai da fahimta sosai balidi ne in kai bai dau bai gane abu to sai a mashi ishara an gane ko sai a yi mashi mai ishara sai ce ana haka lilkurbi don a kusanto masa da ma'ana walbu'udi ana haka don a nisantar wattawassuti ko kuma mai tawassut kun gane abin da ake nufi kuwa wa bi isharatin lidi fahimin bati lilkurbi walbu'udi aw tawassuti gaba ɗaya wato asma'ul ishara ai daman guda uku ne akwai mai nuni ga kusa kaman ka ce haza akwai mai nuni ga nesa kaman ka ce zalika akwai mai nuni ga cewa ba kusa yake ba ba nesa yake ba kaman ka ce zaka ina ce hadal kitabu zakal kitabu yana nesa a zalikar kitabu yana can nesa zakal kitabu yana tsaka tsaka daki ba nesa ba kusa ba kun gane da ake larabci in wani mutum na nesa kana so kana kace zalikar rajulu wancan mutumin ga can wajen tukurtukur zalikar rajulu in kuma kila bai wuce nan bakin titi ba kace zakar rajulu in kuma ga haka shi hadar rajulu sai ce to waɗannan asma'ul ishara ɗin guda uku duk akan kawo su a ije a matsayin almusnad ilahi amma wa ake ma haka bati'ul fahami an gane ko a kawo bashi hada ko zalika ko zaka a matsayin almusnad ilahi don Allah kun gane ana yin haka a kawo alwane almusna ilai misali farazdak ya ce ula'ika aba'i faji'ini bi mislihim idha jama'a wato idha jama'atna ya jarirul majami'u kaga dama abokin fadan farazdak da jarir kaman annabi da kafiri kai da muke fada su laraba su ce kaman farazdak da jarir saboda su kullun rigima ake yi ana wa juna habaici alfarazdak dawa da jarir to cikin zamban da yake ma jarir ya ce ula'ika aba'i faji ne bi mislihim ni ga iyaye na da ya lissafa yadda suke sai ce ula'ika aba'i waɗancan su ne iyaye na faji ne bi mislihim in ka isa kai ka nuna iyaye irin nawa idza jama'atna fil majami an gane in muka hadu a wajen taro irin taron nan da ake na na baje koli shine ulaika aba'i faji'ni bi mislikum idza jama'atna ya jarirul majami'u an gane to iyayen nan nashi shi farazza yana ma fa tare da su kun gane kun bayyana ya ce ula'ika mai ula'ika waɗancan amma inda ‘yan kusa ne mai zai kamata ce ha'ula'i sai bai ce ha'ula'i waɗannan daga zan su kewaye da ni an gane asalin abin an ce an haɗu ne kowa daman su abokan faɗa ne sai aka haɗa irin taron nan nasu da aka haɗa a taro to sai waɗannan kowa da spotus ɗin shi ya waga yana waka ya wasa ranka ya daɗewa na ta alhajiwa na ta sarkiwa na manya-manyan mutane cikin iyayen farasdak sai ya ce ya kalle su haka ya ce ula'ika aba'i fa ji'ni bi mislihim idza jama'atna ya jarirul majami'u waɗannan wato waɗancan me yasa ce ula'ika alhalin gashi kusa da su saboda ya dauki jariru a matsayin fati'ul faham da aka kawai sai sai kawo mashi wannan kaga anan in zaka yi da irabi na balaga ulaika zaka ce menene almusnadu ilayhi amma sai gashi ya kawo almusnadu ya kawo wato ismul ishara a matsayin me almusnadu ilayhi kun fahimta saboda zai mu'amala ne da me da bati'i in ka lura da qur'ani kaf an gane Allah ta'ala zai ce zalikal kitab alhalin ga ma littafin abe a hannun ana haka dan a girmama ko dan a nuna kafirai na zalikal kitabu la raiba fi da musu suke kare ta qur'ani kafirai sai aka ce musu zalikal kitabu kai wawaye aka kawo zalika saboda a dauke su a matsayin buta'ul ish alfaham da Allah kun gane kun fahimci wannan baitin to duka waɗannan guda uku ɗin duka ana yi an gane za a amfani da haza ko zalika ko kuma zaka ina fatan kun fahimta to sai baiti na rawa na ashirin da shida haka ne sai cewa allil ahadi au haƙiƙatin wa ƙartu fidun listi giraka au liman farat malamai akan zo da al lafazin al an gane ko akan kawo shi a matsayin al-musnadu ilayhi al-al-ahadiyya domin al din ta kashi kashi akwai istidraqiya akwai al-ahadiyya al din kashi nawa ne kashi biyu ne al-al-ahadiyya kusan al-al-ahadiyya ita ce al din da take nuna maka ai ka saba da mutumin ka san shi al'in da ita ta ake sa ta a matsayin kaman sai kaman ma'arifa an gane in yanzu misali na koma gida na yi bako kaga za su ce man malan ja'a rajulun ya tsulubuka ja'a rajulun ya tsulubuka wani mutum ya zo yana neman ka kaga sun faɗa man shi yanzu na ji cewa ɗazu wani ya zo yana nema na sai na ƙara fita da na fita na dawo to in suka zo su faɗa wasu ce ja'ar rajulu ya tsalibuka ja'al rajulu al rajulu mutumin ko ce raja'al rajulu mutumin ya dawo to wannan alifin da lam ɗin ahadiya ce saboda sun san na taɓa jin mutumin na saba ɗazu ai sun faɗa ma an gane farko da ban taba jin bayani akan shi ba sai suka ce me rajulun rajulun ja'a rajulun amma tunda yanzu eh ina da dan wani ilimi akan sa sai ce man me yawa ja'a rajul ko raja'al rajulu shi mutumin ya dawo an gane da kyau inda zo na ce wa sa'atika bi kitabin da taqra'u zan zo maka da wani littafi na karanta an gane to sai na baka littafin kun ce hot kitaban takra rike wani littafi ya karanta gashi to bayan kwana biyu sai ce hal qara'atal kitaba shin ka karanta littafin to nan alifin din nan menene al ahadiyya alifin sai me malam balaga ahadiyya suke ce mata al al ahadiyya sannan akwai al da take zuwa listigraqil me dan ta shigar da duk jinsin jinsin mutum kun gane wakalal insan an gane aksara shay'in wakanal insanu aksara shay'in jadala wakana inda an ce wakana insa wakanal insanun aksara shay'in jadala kaga ba duk mutane muke amma wakanal insanu nan ana so listigar jinsa don duk wani wanda zai dauki ma'anan al-insanu ya zama ya shiga cikin wannan ita ake kira al al-istigraqiya don Allah kun gane ah shine yace to da al al-istigraqiya da al al-ahadiyya duk sukan zo a matsayin me ku faɗa mana al-musnad ilayhi sukan zo tsaya a matsayin al-musnad ilayhi yanzu inda zan ce ka lissafa ban abuwa da ke zuwa a matsayin al-musnad ilayhi tun daga wanda muka fara na damir muka zo na alami muka zo na me na sila sai na mai na hudu sai ishara sai na mai na biyar eh al'alatiya akan ta miki dan gane hakikatan takan zo a hakika wato wa alli ahadin aw hakikatin ko Allah ta zo a hakikaninta ko al'ahaziya na hakika din ita ce wadda yake waqad tufidul listigraqa ita wani lokaci tana tana fa'idantar da me istigraqul jinsi aw liman farat ko kuma ga abin da aka keɓance shi da Allah kun gane wato misalin al'ahadiyya yanzu ka ɗauka Allah ya ce matsalu nurihi ka mishkatin fiha misbahu misbahun matsalu nurihi ka mishkatin fiha misbahun sai ce mi al-misbahu kaga tun da dafa ka ji misbahun ba yanzu ka ji daga ce al-misbahu an ne bai anan al-ahadiyya to aga al-misbahu fi zujaja anan gurin ta zo a matsayin al-musnadu ilayhi kun gane alifin da lam din shine zo a matsayin me an gane ko almusnadu almusnadu ilayhi ga Allah kun gane to sana akwai haƙiƙa ita alɗin da take zuwa a matsayin me haƙiƙa kaman ka ce al-insanu haywanun natiq al-insanu kaga al-insanu anan gurin an gane alce haƙiƙa wacce ke istiqi istigraqiya wacce take shigar da mai to kuma ta zo a matsayin almasnari ilai sai baiti na 27 wa bi idafatin fal ihtisari an gane na'am walid dhanbi aw ihtiqari abna shida idafa takan zo a matsayin almasnari ilai idafa kan zo a matsayin me almusnadu ilai faliktisari in kowa ga idafa ta zo a matsayin almusnadu ilaihi to takan zo ne don ta sabari don ta takaita magana na'am wannan na'am ba ta da wani fa'ida hasho ce kawai cikon jimla ce an faɗa ne saboda lura na waka amma ba ta da wani fasara ana faliktisari kaji dalili na farko ko takan zo don ta takaita magana a ihtisarin shi a summary walidammi dalili na biyu idafa kan zo a matsayin almusnadu ilaihi dan a bayyanar da zargi a wistiƙar dalili na uku izafa kan zo a matsayin almusnadu ilayhi dan a kaskantar da wanda abin ya shafa an gane to Allah kun fahimta a misali a yanzu zan ce alkitabul alkitabul ladhi an gane alkitabul ladhi qara'atu الكتاب الذي قرأته أنغاني الكتاب الذي قرأته littafin da ne me to yanzu ina iya cewa kawai a wato kitabi kitabi kitabi al-maqra kitabiya al-maqra kitabi kaga na yi idafa al-maqara kila na yi samarin wani littafi sai ce kitabul ladhi ikhtasartu littafin da ne da na takaita shi tun daga an ce kitabi muhtasar an gane kaga na zo da kila ikhtasar dan umme takaita maganan ne idafa na bar idafa dan a matsayin al-musnad ilayhi dan takaita me dan taba tumaran dan ya fin ce kitabu alladhi ta dogon larabci an gane ko sannan walid dammi yakan zo dan abdam da al-ihtiqaq an gane ko yanzu in ka ce waladu sariki qadimun waladu sariki qadimun bi za ka fasara shi yawa ɗan ɓarawo ya zo to kaga in aka ce kai li'irabi li'irabi na masu balaga za ka ce waladul sariki ɗan nan su biyan waladul sariki su ne almusnadu ilai ƙadimin ɗin shi ne almusnad dan shine zai hukunci kan zai ba su zai ba waladu sariki hukunci to ga waladu sariki din nan an yi ibafa ne dan aime itikar kawai da dammi wal itikar in ba haka inda za a ce a waladun an gane a faɗi waladun qadimun ai yayi kaga waladun sai zama al musnadu ilayhi qadim ya zama al musnad magana ta cika to amma aka ce waladun sariki aka yi ibafa aka aka kawo mudafun wa mudafun ilayhi a matsayin me al musnadu ilayhi an yi haka ne lil me eh lidhammi aw lihtiqar da Allah kun gane to wannan shine to sai baiti na gaba wa in tunna wa in tunakkiruhu falittakhiri eh wa in munakkara falittahqiri wa diddi wal ifradi wat takthiri haka ne wa in munakkara in kuwa kaga duk karatunmu na baya gaba ɗaya ana ana magana ne dangane da ma'arifa duk abin da aka faɗa yana zuwa a matsayin almusnad ilaihi ma'arifa ne a baya ka dauko tun daga zamiyar dukkan ba ma'ir menene ma'arifa ne har zuwa me alami duk alami menene ma'arifa ne sila ma'arifa ce ishara asma'ul ishara dukkan su ma'arifa ne alma al'ahadiyya da al-istigraqiyya dukkan su menene ma'arifa ce idafa ma menene ma'arifa ce idafa ai ma'arifa ce yaza aka cewa al-abdullahi wa ga ta wajen wani ya ce al-abdullahi idan abdullahi saboda ba bukatar alifin da lamun dan aikin da kai idafa idafa ma ne ce ba aka ce almasjudul musulmi na ba sai a baka da ya dai masjudul musulmi saboda ai shi izafan kanshi mai ne ma'arifa ce kaga to waɗannan ma'arifa ce to yanzu kuma za a zo a fara ambata mana nakira wadda kan zo a matsayin me a matsayin almusnad ilayhi can ba an faɗa mana ma'arifat masu zuwa a matsayin almusnad ilayhi ba to yanzu kuma za mu ji me nakira amma masu zuwa a matsayin almusnad ilayhi ana ji wa in munakkara falittakhiri in kaji an kawo musnadu ilayhi a matsayin munakkar musnadu ilayhi wani abu wanda yake munakkar yazo a musnadu ilayhi to aka aka ne litaki dan a walakanta abu an gane ko wa taddi wal ifradi wat takthiri sannan akan yi haka wa taddi dan kishiyan takir me kishiyan takir ta'din kenan akan kawo nikira a matsayin almusnadu ilayhi dan a walakanta abu kuma akan kawo nikira a matsayin almusnadu ilayhi dan a girmama abu shine falitta haqiri wa diddi akan kawo shi dan a walakanta abu da kuma kishiyan walakanta abu me kishiyan walakanta abu eh girmama kenan wal ifradi akan kawo shi dan a nuna me shi kadai ne wa takdiri ko kuma akan kawo nikira dan a nuna abin suna da yawa da Allah kun gane dan a nuna me dan a nuna suna da ainihin yawa an gane in ka ce marra shabun min hadha tariqi wa qad taraka laka hadhihi al-amana marra shabun min hadha tariq an gane ko kaga ka marra shabun ka kawo almusnadu ilaihi a matsayin nikira to wannan kawo shi a matsayin nikira yana yana da dalilai shi guda nawa a a guda hudu dai littaqiri litta'dimi lil ibradi littaqtiri littaqiri kishiyar sa me litta'dimi an samu biyu lil ifradi kishiyar sa me littaqtiri an samu hudu an gane an samu guda nawa an samu guda guda hudu don Allah kun gane a kawo abu don a girmama shi ko don aime a walakanta shi a ce maras harikun an gane wani barawo ya wuce kaga an kawo ne duk taƙiri an gane ana kuma iya ce maka ja'a alimun kun gane ta da cewa fa an san malamin amma sai a faɗa haka saboda me din girmamawa kun fahimta akan faɗa kuma dan isradi a nuna abin ƙoso ɗaya ne ina fatan mun gane a ce waliman fada duk wanda ya ci nasara kitabun kun gane kitabun za a ba shi ne za a ba shi littafi to me za a kawo kitabun dan anun littafi nawa za a ba shi littafi da an gane ko littafi da wani lokaci kuma za a kawo ma ni kiran dan anuna za a ba da abin da yawa Allah ce wala kada kuzzibat rusulun min qablika hakika an karyata manzanni rusulun manzo da aka karyata rusulun din nan an kawo ne dan anuna annabawa da yawa kaga an kawo ni kira dan anuna abu da yawa kamar da aka kawo ni kira dan anuna abu nawa daya don Allah kun gane kun fahimta to kaji kala ga ga misali Allah ce wa ridwanu minallahi akbar wa ridwanu minallahi akbar an gane dan an nuna yarda ne mai yawa to Allah kun fahimci wancan to sai baiti na gaba sai ce wa diddihi wal wasfu litabini kun gane ko wa diddihi me diddin takfir taklil me ziddin takfir taklil akan kawo nikira a matsayin almusnadu ilayhi na daya littafta haƙiri na biyu liziddin tahqir at-ta'dib na uku lil ifradi na hudu litakfiri na biyar lididdin takfiri litaklil da a nuna maka abin ba yawa an gane a ce hal akalta ta'ama hal akalta ta'am ce to akaltu ta'aman akaltu ta'aman irin yanda yana renare zai kuka ana nuna maka hal akalta ta'am ce to akaltu ta'aman nan ba na ci wani abinci da ya girma ba ba to duk ta kalili dan ya nuna dan abincin da ya ci ba me ba yawa an gane ko wal wasfu litabini wal madhi lit tahsisi wat ta'yin to jama'a sai wata sabuwar magana yanzu mun ji wato nikira ma na zuwa a matsayin me al musnadu ilayhi saboda dalilai guda na biyar to jama'a wasu ma kan zo a matsayin almusnadu ilaihi na nawa kenan abubuwan da ke zuwa na bakwai kenan zuwa yanzu alwasu zai zama mai alwasu in mun karanta yawa to yanzu dai alwasu yana ciki shine na takwas ko to alwasu ma yakan zo a matsayin almusnadu ilayhi littabiyi ne amma yakan zo ne dan yayi bayanin abu wal madhi ko abu da dalilin shi zuwan shi na biyu yayi yabo wat takhsis ko ya kebanta abin wat ta'yin ko ya ayyana abin an gane ko ya me ko ya ayyana abin kaga littabini lil madhi lit takhsis lit ta'yin guda nawa kenan guda hudu yakan zo da dalilai guda nawa jaldaliya guda hudu kaman ka ce alfardiyu al'alimu bil fara'id arifin bil hisab an gane alfardiyu alimun bil hisab sai ka ce alfardiyu al'alimu bil fara'id kaga wasu kana siffantawa lafazan alimu bil fara'id me siffanta mai kake alfardiyu al'alimu hafizun bi kitabillahi wa qawaidid din malami shine ma da cin alqur'ani da kaidojin addini ka ka siffanta me ka siffanta alimu din to nan da kace hafizun din almahkumu ilayhi ne almusnadu ilayhi ne al-irabi na balaga gashi yazo a matsayin me gashi an kawo alwasu a matsayin almusnadu ilai saboda yayi bayani wani lokaci kuma dan ayaba abu an gane ko dan aibe ta ayaba abu sai a ce alwalil ladhi bana alwalil ladhi bana lana almasjida sarkin da ya gina mana ko gwamnan da ya gina mana masallaci to wannan ya gina mana masallaci kana siffanta wani ne eh alwali kun gane kaman ka zo ka ce zaidul faqi zaidul faqihu ja'ani kawai ka ce zaidu ja'ani ko zaidu zarani zaidul faqihu zarani zaidul faqihu zaidu wanda yake faqihi ya ziyarce ni me ya kawo kalmar faqih dan kai me ka siffanta zaidu dan ka kai wasu to wasu din gashi ya zo a matsayin almusnadu an gane almusnadu ilayhi kai dan ka ce misali zai wato zarani zaidul faqihu kaga da azaidu da alfaqihu duk sune almusnadu ilayhi dan sune zarani zai hukunta shi zara din shi zai zama musnad shi zai zama mahkumu bihi shi zai faɗi matsayin su na cewa sun yi aikin ziyara to kaga zarani zaidul faqihu zarani zara din gaba daya musnad ko kace me al mahkumu bihi al wato zaidu al faqihu shi ko me al musnadu ilayhi to ga ga faqihu yazo a matsayin almusnadu ilayhi wanda yake wasfu ne an ida wasfu a matsayin almusnadu ilayhi saboda me eh ana an yi me lil madaki dan aibe shi in an ce zara ni zaidul faqih lafazin zaidu me fiqhu yabo ne ko ba ku yabo bane yabo ne kaga an yi dan aibe shi an gane to akan yi wani lokaci kuma littafsis akan yi wani lokaci dan me littasis don a keɓance abin na ɗan. An gane? Sai a zo a ce wani ne ya zo yana neman ka. Wani ya zo yana neman ka misali Abdullahi. Sai ka zan ce da kai, Ya Abdullah, ja a rajulun ya tsulubuka, wani mutum ya zo yana neman ka. kaga nan kawai kai nan ba gaba ɗayan mutanen duniya za ka rawu kawai ja a rajulun ya tsali muka wani mutum baki ne dogo ne gajere ne bakin fata ne bahaushe bayarbe ba filatani kanuri duka kawai dai rajulun amma bari ka ji tasu sun ja a rajulun tsawilun ya ɗalibuka ko ja a rajulun kasirun يطلبك an gane ko ja a rajulun alimun ya ɗalibuka an gane ko ja a rajulun aswadun ya ɗalibuka an yi taksis ko ba a yi ba alaƙalla da kaga fari ba za ka sare shi ne tun da kai dai an ce maka to akan yi wannan wasu ya ka zuwa ga lafazan ja a rajulun kasirun lafazin ja'a shine mai almusnad ko mu ce mai almakun bihi lafazin rajulun tawilun kuma shine mai almusnadu ilayhi to ga almusnadu ilayhi yazo wasu yazo a matsayin almusnadu ilayhi saboda me yasa yazo anan litaksis an gane shine ce lilme littasisi kaga shi ya faɗa wal wasfu lil tabyin mun buga misalin lit tabyin wal madai mun buga misalin me wat tasis sanne ka zo me a ƙarshe kuma wat ta'yin yakan zo a matsayin ta'yin wato ana so a a ayyana ana so a me lit ta'yin a ayyana maka abin da ya shiga ribibi an gane ko wannan duk kusan irin waɗannan ne misali na ce akaltul ta'ama an gane akaltul ta'ama to ban siffanta abincin ba yanzu zan zo da siffar sai na ce ladidau na siffanta abincin ladid shine siffa na me na abincin in an ce in yi irabi albaladi zan ce akal din nan al'akal din da na faɗa shine al-musnadu dan shine zai yi hukunci ko al-mahkumu bihi kenan da shi za a amfani a hukunta sunan da zai biyo baya at-ta'am al-ladhiza sune me musnadu ilayhi al-mahkumu alayhi so akai bayani akan su kun gane to yanzu ka ga alladhi ya bu a matsayin al-musnadu ilayhi me yasa yazo eh litta'in dan ayyana irin nauyin abincin da naci akaltu ta'ama ladida ba ba kowane abincin a ni da ladida hu ne ba deletion food ba naci ba dan ka ka dauka wani wani ya kamala ne kaga na ayyana maka me nauyin abincin to akan ya ka dan me an gane to a gurgurje sai ce wa kaunuhu muakkadan fa yahsulu li dab'i wahamin kaunihi la yashmalu an gane ko wa kaunuhu tuna yanzu gaba ɗaya kuma za a fara kawo maka taukidi na zuwa a matsayin almusnad ilayhi taukidi na zuwa a matsayin me almusnad ilayhi an gane ko wa kaunuhu kasantuwan almusnad ilayhi muakkadan a matsayin shi na wanda aka karfafe shi fa yahsulu yar haka kan faru ne lidafi wa min dan a tunkuɗe rudu kun gane kaunihi la yashmalu dan a tudu a tunkuɗe rudin wato abun bai da fadi bai bai game kowa da kowa ba ana yi dan a tunkuɗe rudin cewa akan karfafa abu akan wato almusnadu ilai ka zo muakkad kun zama muakkad tawkidi tawkidi na da hanyoyi nawa na ɗaya yana amfani da wato adwatu tawkid an gane kama a ce anna kun gane ko qad an gane ko me adwatu tawkid abubuwa da ko lamun lamul qasmi abinda ake karba magana na biyu mai mece hanyoyi guda nawa kenan biyu na biyu mai mece eh nabi me maimaice a ce ja'a ja'a zaitun kaga an an taukidi cikin hanyoyin taukidi a ce ja'a al'amiru nafsuhu ja'a al'amiru nafsuhu ka kuwa amfani da adwatu taukid ko kuma a yi takrar taukidi ne an gane ko a jaddada maka magana a ce ja a fulan nafsu an gane kuma fahimta da kyau ko kulluhu ra'aitu tullaba kullahu kaga da ne na me na taukidi to akan yi taukidi taukidi kan zo wato wani suna mu'akkad kan zo a matsayin almusnadu ilayhi me yasa suna mu'akkar kan zo a matsayin al-musnad ilayhi yana zuwa ne fa yahsulu bi ma'ana li yahsulu li yahsula li dab'i fa yahsulu li dab'i wa amin yakan faru ne dan ya tunkude rashin fahimtan kaunihi la yashmudu cewa abin nan gobe da fadi misali sai ka tana ce ra'aitu tullaba na ga dalibai kaga anan na sa al-i'rabun mu na masu balaga mun samu musnad mun samu musnad ilai musnad din mu ra'aitu musnad ilai kuma tullaba dan su ne zan faɗi matsayin su an gane to idan na ce ra'aitu tullaba na ga dalibai wani zai iya cewa kai ba duka dalibai ne gani ba ce kai dukan su kai ce ba dukan su ba an gane sai ce ra'aitu tullaba kullahum da na ce kullahum din nan kaga yanzu da tullaba da kulla tullaba kullahum tullabu kullu duka su biyan sun zama sune alme almusnadu ilayhi to duka kullu tawkidi ne ya zo a matsayin almusnadu ilayhi me yasa ya zo a haka litaffi wa mai kaunihi la yashmalu saboda ya tunkuɗa fahimtar mai fahimtar da na ce na ga ɗalibai ba duka na gani ba gani na bai game su duka ba litaffi wa mai kaunihi la yashmalu da Allah kun gane misali na an tura ka ka je kai aiki a gona ko ka je ka kwashe wani itace sai ka dawo ka ce babanka sai babu kana dawa babanka ya ce hal qadaita shin ka gama ka gama aikin sai ka ce qadaitul amala na gama aiki na gama aikin to ta iya yiwa ce kai ko yaron na yana nufin ya gama na yau ne kawai na yau ne ya gama amma ba shi aikin akwai rabuwa a gona an je ko dai na yau ne kawai an gane? An fahimta? To sai ka ce, ƙadaitul amala kullahu, ƙadaitul amala kullahu, kaga yanzu ya jidafi kauni ila ya shawalu. To Allah kun gane? Wasu hawi abu na gaba, akan yi haka don adab'in sahawi, wata jawudi al-mubah, wata jawudi al-mubahi. akan yi haka don a tunkuɗa sahau kuma akan akan kawo taukidi don a tukun gane sahau rafkanuwa kuma akan yi haka don a tunkuɗe wato a tajawus cewa wannan magana ba majaz ba ne majaz ba ba kun gane majaz kishiyan hakika jiya na buga muku misali kan majaz to tajawus shine majaz ku kiyaye shi an gane akan yi haka don me don majaz a tunkuɗin mai cewa abin fa ba majal bane da da gaske ne an gane ko yanzu da Allah ya ce fasajadal mala'ikatu inda ya shiru shikenan sai ya ce me kullukum ajma'un inda ya ce fasajadal mala'ikatu mala'iku sai suka yi sujuda to wani zai ce kila banda mala'ika jibril kila banda wani kila banda ta kai kullukum kaga taukidi din nan kullukum almusnadu ilayhi ne almusnadu ilayhi ya zo a matsayin taukidi me yasa zo a matsayin taukidi li dab'i wa hami kaunuhu la yashuru kun gane sannan yakan zo li dab'i sahawi dan ya tunkuɗe me an gane dan karfa wani ya dauki ya amiyar rafka ne kaman ba shine ba in misali majalisin nan namu sai muka ce misali ta zan baku sai muka ce jiya jiya a karatunmu na jiya hadara darasa na imamu lokas misali hadara darasa na muhammadu ali kun gane? Muhammadu Aliyu da Muhammadu Aliyu ya zo cikin darasin mu jiya. To kila wani zai ce ka anya shi din ko yazo? Sai mu ce nafsuhu. Shi din to kaga an nafsuhu din nan musnadu ilayhi ne. Dan hadar din shine musnad. To nafsuhu kaga ai taukidi ne taukidin ya zo da daf'il mai. asawi a ce an gane a ce ƙara'a zaidul kitaba zaidul zaidu ya karanta littafin zaidu ja'a zaidu zaidun ja'a zaidun zaidun zaidu ya zo shi zaidu din fa shi din fa an yi haka da dabli mai kaga abu na biyu kenan da yakan sa a zo da tauhidi ko daman na ɗaya aka ce dan me da jam'il me wa ma kaunuhu la shun na biyu ba li dafi saw na uku na uku shine baitin yace mana me tajawuz tajawuz abinda ake nufi dan ya nuna ba majaz bane domin akan faɗi magana lokaci ba hakikanin ta ake nufi ba an gane akan ce ka je ka zo man da wani barde ka samu min wani barde ka ije ana asalin barde a Hausa sunan zaki ne zaki ne ake canfi me barde asalin kalma sunan menene da haka in ka ce ka je ka sa wannan sautin ta yi nisa amma dai ku fa'idantu da ita barde asalin shi shine mene zaki to akan ce ya zo mana da wani barde to amma kuma yana tafin wani jarumin namiji mutum ne aka zo da shi da yake jarumi ne kawai sai ce ya zo mana da wani mai barde an gane ya zo mana da wani mai barde to kaga nan wurin majaz ne an ce mashi barde amma ba hakikanin barde ne wanda cewa zaki bane majaz ne an gane majaz ne to wani lokaci sai ai taukidi dan a nuna ba majaz din bane hakiki ne yanzu misali an an ana ce ma mutum mafadaci alkalu in ya cika fada sai a ce miki ke huwa kalbul kare ne shi an gane sai ce zurtuhu fawajattu kalban an gane ma'abu zurtuhu na ziyarce shi fawajattu sai na samu kalban kare tare da shi to wanda ya san an gane ko zurtuhu nasa ziyarce shi fawajattu kalban sai na samu kare fi dihlirihi yana zaune a falon shi a dihliz zaure ko falo kun gane falo to normally me kai kare falo zurtuhu fawajattu kalban fi dihlizihi na ziyarce sai na samu kare a falon shi to yanzu wani zai ce ka ba yana nufin kare mai kaba hudu ba yana nufin mai mafaɗacin mutum ya zarce sai cin mashi tare da wani mai mafaɗacin mutum a falon shi saboda ai akan ce ma mafaɗacin mutum mai kare majadan la haqiqatan an gane to in kana son ka tunkuɗa kar a fahimci mutum kake nufi karan kake so ka ce sai ka ce zurtuhu fa wajaltu kalban kalba fi dijlidihi na ziyarce ya na cimma mai karen fa na ziyarta karen fa na gani a me a falasa an gane to haka akan yi wannan don a tun kuɗe majaz kar wani ya zaton cewa me majaji ne an gane akan ce amir za a ce in na ce ja al'amiru sarki ya zo ko ja al-sultanu sarki ya zo to kila wani ce sarkin fada sarkin kaza sai ce ja al'amiru nafsu don in tunkuɗe majaz kun gane shine yace wasahu wat tatawudul mubaki me tatawudul mubaki eh majaz wanda ya halatta a a yare to shine sai yace summa bayanuhu an gane falil idahi suma me bayanuhu falil idaki suma bayanuhu sannan har wa yau ka sani cewa bayani ma kan zo a matsayin almahkumu alaihi ko almahkumu alaihi kun ce me almusnad ilaihi bayani kan zo a matsayin shi in kuka lura da lirabin balaga kawai abu biyu ake so ka bayyana almusnadu da me nasu suke da amfani kawai me ake hukuntawa da zai faɗa maka matsayin mutum ya yi ko bai yi ba abin da ke faɗa maka matsayin shi kawai ya zo ko bai zo ba abin da ke nuna maka ya zo ko abin da ke nuna maka bai zo ba almasnadu shi abin da ya zo din ko abin da bai zan ba shine me almasnadu ilayya kuma almasnadu ilayya na iya zuwa gaba na iya zuwa a baya na iya zuwa tsakiya na iya zuwa ko ina an gane to bayanin abu yana iya zuwa a matsayin almusnadu ilayhi kaga abubuwan da ke zuwa a matsayin almusnadu ilayhi zuwa yanzu suna da yawa wanda muka ji kun gane to shi bayani yakan zo a matsayin almusnadu ilayhi ne saboda abu nawa saboda abu daya me wannan abu ɗayan al'idahu don ya warware bayani misali Allah maɗaukakin sarki ya ce wa akhi haruna in ji annabi musa ko wa akhi haruna sai ce me huwa afsahu minni lisana yana so a aiko shi da tare ya ce wa akhi haruna huwa afsahu kaga akhi din an gane da harun musnadu ilaihim inda haka nan ya isa an gane kawai sai bayani sai ta huwa afsahu minni lisanan nan me yake yi yana yin bayani ne kan wa eh kan dan uwan shi annabi harun to wannan bayanin kaga yazo a matsayin almusnadu ilaihi me yasa yazo lilki zaki dan ya warware bayani a gano wane ne ma dan uwan shi sosai an gane ko ina fatan mun gane in an ce wa ila adin sai ce me akhahum hudan in an ce wa ila adin hudan yayi ko bai ba to lafazan akhahum me yasa aka shi bayani ne bayanin me yasa aka zo da shi lil idah bayani ne akan waye dan uwan adawa bayani ne a kai shi kuma bayanin ya zo ne lil'iza amma ka kalli shi bayanin a khafin ɗan ai musnad ne a cikin za ka yi irabi na balaga musnad ilaihi ne ka zanci da Allah kun gane sai ya ce wa bismin bihi yahtassu wal ibdalu yazidu taqriran lima yuqalu an gane bismin bihi yakhtassu an gane wato yakan zo lil idahi kuma yakan zo bismin bihi yahtassu ga wani dan ya bayyana wani suna shi bayani din kenan bayani kan zo a matsayin almusnadu ilayhi dan abu biyu abu na daya lil idahi abu na biyu bismin bihi yahtassu dan ya faɗi wani suna wanda shi wanda ake magana akan shi yake banta da wannan suna ana ji da kyau kaga dan abuwa biyu kenan ba sai na baku misali ba gashi nan mu je lokacin na tafiya wal ibdalu sannan badal kun san ibdal badal shi ma yakan zo a matsayin me eh al musnadu ilayhi badal kan zo a matsayin me al musnadu ilayhi yazidu taqriran lima yuqalu shi kuma yakan zo ne don ya ƙara tabbatar da abin da ake faɗa shi badal an gane ko? kun gane badal ko? yawwa ja'a abuka ƙarai ja'a muhammadun abuka kaga nan ja'a muhammadun a shi kada ya isa abuka badal ne na shi muhammadun ta Allah kun gane? to badal ma yakan zo a matsayin gashi nan kawai wannan yayi jaa muhammadun jaa musnad muhammadun abuka kaga abuka din badal to badal din anan shine almusnadu ilayhi an gane almusnadu ilayhi yazo ne saboda me taqrir ma yuqal misali kace jaa muhammadun muhammadu yazo kila zai fara tunanin to wani muhammadu to sai takaririn abin da yake nufi na cewa babanka ja a muhammadun abuka muhammadu fa babanka fa kaga yayi takaririn ma kala na muhammadu din wa gane ba ja'at kadijatu zawjatuka kun gane da kyau ja'at kadijatu zawjatuka an gane tabahat zainabu zaujatuka kaga duk wannan badal ne to wannan badal din na zaujatuka zauju din ita zaujatu badal ne na Khadija ko Zainab an gane to sune kuma musnadu ilaihi a balaga me yasa aka sashi aka aka shi nan litaqriri ma yuqalu to Allah kun gane litaqriri me ma yuqalu kaga mun gama da da wannan badal din an gane ko to sai baiti na 34 yace wal faslu lit taqsisi a ake na 33 muke akai ko wal ibdal yazidu lima yuqalu ake na tal haka da uku wal atfu tafsilu ma aktirabi wa raddu sami'in ila sawabi wal atfu wal atfu an gane ko tafsilun ma'aqti wato ma'aqtirabi wal ataf ana ji ko atafi shi ma yakan zo atafi yakan zo a matsayin almasnaru ilayhi an gane sai ka je gida kai talin irga su ka ji abubuwa nawa sukan zo a matsayin almasnaru ilayhi wal atafu atafi ma yakan zo a matsayin almasnaru ilayhi me yasa yakan zo tafsilun ma'aqtirabi zai zo ne saboda ya warware maka bayani kuma ya takaita maka ya warware bayanin kuma ya me ya samari ya takaita ana ji da kyau ya samari kuma ya me ya takaita misali yanzu ina ce najaha zaidun wa amru najaha zaidun wa amru da zaidu da amru sun sun me sun ci nasara sun ci jarabawa zai daidai da in ce najaha zaidun wa najaha amrun najaha zaidun wannan jaha amru ya yi tsawo shi yasa kawai sai a yi adafi sai a ce na jaha zaidun wa amru kaga na jaha musnadun zaidun wa amrun kuma ba musnadun ilaihi kana kaga adafi na wa amrun ya zo a matsayin musnad ilaihi me yasa ya zo a matsayin musnadun ilaihi littisa dan ya takaita magana wa raddu sami'in ila sawabi kuma ya mayar da an gane ya mayar da mai jin magana zuwa mai zuwa sawa wani lokaci akan ya tsafi da haka to ba kasa ana tsafi da wawun ana tsafi da la in na ce zaidun na jaha la amrun ko in ce zaidun na jaha wara saba amrun zaidun na jaha wa rasaba amrun kaga na jaha din musnad zaidun da waɗin nan musnad kaga ya nuna dan in yi mai kenan dan wa raddu samin ila sawa in nuna cewa daidai din maganan zaidu ne ci jaraba shi ko amri ya faɗi wa raddu samin ila sawabi wal faslu lit takhsisi sannan malam dabirul munfasil kun san dabirul munfasil shine fasl الضمير المنفصل كمان هو كمان أنت كمان مي كمان أنا الضمير المنفصل الضمائر المنفصلة كو الناس كم دو أمتين المصنر إليه أما سوزكم دون للتخصيص للمي للتخصيص دان سكي أنشي أبو شيني يتشي والفصل للتخصيص والتقديم فالاهتمام يحصل التقسيم كالأصل والتمكين والتعجل وقد يفيد الاختصاص إن ولي أنغانيكو آه والفصل للتأسيس الضمائر المنفصلة سما سكن ذو أمد أمي مصنر إليه أنغانيكو الضمائر المنفصلة إنا فاتم من قال يكن ذو أمد أمي almasnabu ilai ana ji me yasa suka zo to littasis dan su dan su keɓance abin ko an gane ko da Allah ce alam ya alamu anna Allah sai ce mi huwa yaqbalu tawbata an ibadi alam ya alamu anna Allah shin ba su san cewa Allah huwa ya ƙabalu taubata an ibari huwa a wani matsayi zai zo wani position zai zama zai wani rafa wani position ya kasu musnadu ilai kaga huwa ya zo a matsayin mai su ya ƙabalu tauba wannan duka musnad kaga damirul mufassil ya zo a matsayin mai to me yasa ya zo littaksis don ya nuna ba wani wanda yake karɓan mai sai shi tasis ya keɓance da karɓan tuba alam ya alamu annallaka kuwa ya ƙabalu taubata an ibadiki ba san shi Allah in ka zo aka fasara in ka iya balaga in kai rawani haka ka gyara aka kawo maka ga dan agaji za ka yi to shaitan in ka alam ya alamu annallaka huwa ya huwa ya qabalu tauba sai ka ce ba su san Allah shi kadai ne ke karban in baka ce shi kadai ne ba to baka iya balaga baka iya tafsiri ba domin a huwa din nan me yake ciyar da kai an kawo damirul munfasil ne a matsayin almusnadu ilaihi saboda me liyafidar ish at-tafsis in ka zo ka ce ba san Allah yana karban tuban bayi ba to banda shi ma akwai wani mai karban tuban bayi sai ka ce shi kadai ne yake karban me ba ka ba a janye wannan dan agaji gefe guda a cikin alaran ba ke da kayi gaggawa baka isa ka fara tafsiri baka iya balaga ba in kuna karanta ulumul qur'an za ku sun ce akwai ilimin muka da dole sai an iya su sannan a fara yin me tafsiri ya ga sun kawo balaga a me sahun farko farko dole sai an iya balaga sai wanda ya san balaga sannan zai fara me yanzu ne abin ya zama araha araha ya zama kawai hawa a caba kowa sai ya biya naira hamsin din shi ya dare wa ya biya hawa a caba eh to haka kawai aka mai da tafsiri kowa an gane shi kenan ya ce shi ma malami ne kawai sai ya aika kantin kwari a samun mashi rawani ya ta yi Allah tsare mu wata kadimu an gane ko sannan akan yi akan kawo zamirun munfasil littasi su walme wata kadim an gane littasi su walme wata kadim sai a kawo da zamirun munfasil littaqadima dan a gabatar da almusnadu ilayhi da littaqadim ay taqdimul musnad ilayhi da a gabatar da mi da a gabatar da musnadu ilayhi kun gane ko a a ce misali a gaba kawo shi karshe kamar da adda muka yi littasisi wat taqdimi a kawo shi dan tasisi kuma a gabatar da shi ya zama shi ya gabaci al-musnad kaga huwa ya kabalu ina al-musnad ya kabalu a shi zai hukunta huwa to don a kawo shi al-musnadu ilaihi a farko sai a kawo zamir don ta iya waɗin su zahir ne sai shi musnadu din ya gabace shi an gane kamar da kan ce kama zaidun kaga in ka ce kama zaidun kagan ka ce kama zaidun kaga kama din shine mai musnad zaidun din kuma to wanne ne muqaddam a cikin su kaga kama shine muqaddam kana ji kana gani musnadu ya zama muqaddam akan me akan musnadu ilayhi amma inda wakilin su aka sa zaka ce huwa kama kaga huwan ya zama musnadu ilayhi shine muqaddam din an gane shi kuma kama din ya zama shine mu'akhar a ƙarshe da haka akan yi akan kawo zamir munfasil a matsayin al-musnad ilayhi saboda abu biyu na ɗaya dan ya taksisi na biyu kuma dan ya me dan ai kaddamar da shi al-musnad ilayhi dan a farko don Allah kun gane wannan da kyau sai ya ce bil ihtimami saboda muhimmancin sa ya hasulu taqsimu an gane ko to dan wannan za a rarraba maka a ce to ga yanda ya karkasu kal asali ana ji watamkini wata'ajjuli wa qad yufidu al-iktisasa in wali ana ji ko in haka ya faru a kawo damirul munfasil a matsayin al-musnad ilayhi an gane bayan waɗancan abuwa da kaji a guda biyu dan tasisi da kome sai ce kuma a nuna maka muhimmancin shi an gane ko sannan kuma sai yake faɗa maka cewa ana yin haka likaunihi aslan saboda shi kullum ashi zamirul mufassir shine mai shine asali an gane ko kuma kace wato shi almusnadu ilayhi an gane ai shine asali almusnadu ne asali ko almusnadu ilayhi almusnadu ilayhi shine zai zama asali tunda shi ake so a a bayyana maka me yayi an gane ko to yace akan zo da shi saboda shine asali wattamkin kuma ana zuwa da almusnadu ilayhi a farko lawa gane ba ku dan natsu haka na dan sakanda abinda ake nufi an ce maka a balaga akan kawo dukkan azzama'il munfasila gaba ɗayansu sukan zo a matsayin almusnadu ilayhi me dalilin zuwan su abu biyu abu na farko su taksisin cewa wannan abin da aka jingina mishi shi kadai ne mai an gane in na ce huwa yuti'imuka huwa yuti'imuka to wannan yana nuna shi kadai yake ciyar da kai huwa kaga almasnuru ilayhi amma kuma zamir yuti'imuka shine musnad to nan an haka ne dan a nuna shi kadai yake ciyar da kai ka gane wannan abu na biyu ana haka ne dan musnadu ilayhi ya samu daman zuwa farko kafin musnad dan huwa ya fara zuwa kafin ya tsaye muka dan huwa ya fara zuwa kafin ya kabalu tauba an gane to me yasa aka take aka ce sai musnadu ilayhi ya fara zuwa farko me yasa saboda wasu dalilai ne kamar haka na daya kal asali na dai asali na biyu tamkin na uku ta'ajjul an gane na uku me ta'ajjul abubuwa guda uku su ne dalilin da yasa ake san musnadu ilayhi ya zama abu da Allah kun gane su waɗannan abin da muka ji ba su ne dalilan sanya wato zamiri a matsayin musnadu ilayhi ba dalilan sanya zamiri a matsayin musnadu ilayhi guda nawa ne biyu amma cikin su biyun akwai takadim dan a gabatar da shi to me yasa ake son a gabatar da shi nan kuma dan abu uku kun gane abu na ɗaya ai shi almusnad ilai shine asali ka ko duk asali ya kamata watan watan an bashi farko ya dana abu na biyu dan ya samu daman tabbatar maka da musnad a cikin kwakwalwanka shine wattamkini dan ya tabbatar da musnad a kwakwalwanka saboda in musnad ya riga shi zuwa ka ma ji matsadin kafin musnadu ilaihi to musnadu ilaihi wani irin aiki wani aiki zai na tabbatar maka da musnad din to amma aka fara kawo shi in shi ka fara ji to shi zai zo dan ya aikin tabbatar maka da musnadu ilaihi musnad a cikin walwanka da aka ce huwa shi Allah ya kabalu tauba to babu shakka wannan yana da tasiri jin Allah ne ka fara jin Allah sannan sai kuma aka aka ce maka yan shi ke karban tuba to zai ku zama a me kwalwanka sama da ce ya kabala tauba yana karban tuba sai ma ka riga ka yi tsaki har ma ka tafi baka yarda ba sai a ce kuma huwa wanda ake rubin Allah ka ce au to ayi hakuri kun gane a'a sai da aka fara faɗa maka huwa din kasancewa Allah ba ake magana kansa aka fara faɗa maka huwa to sannan sai aka ce ya kabala to ba ga ba sauran shakku kenan shine tamkin din dan a tabbatar maka da abin a ina a kwakwalwanka na Allah kun gane wa ta'ajjuli kun san ta'ajjul shine dan a faɗa maka a ta'ajjul in ka ji an ce a ta'ajjul a terminology na malaman balaga a ta'ajjul faɗin matsayin mutum لا تعجل عليه اتركه لا تعجل عليه لا تعجله عجل a matsayin mai a balaga shi ne ka faɗi matsayin shi ko ce shi mutumin kirki ne ko shi mutumin mai banza ne ai malaman balaga suna da atta'ajjul atta'ajjul shi ne ka faɗi matsayin jumla ya jumla take akwai atta'ajjul da yawa a balaga akwai littafin tsaratul baladi na ga zan fito muku da littattafan balaga wagansu da yawa an gane suna na ana so a ciki akwai babi da ake buɗe maka na at-ta'ajjul galibi ya fi zuwa ne wajen at-tansiq an gane at-tansiq duk harka ne na balaga to aka zo wajen at-tarjiq nan zaka ji ake magana at-ta'ajjul to at-ta'ajjul shine ka faɗi matsayin abu an gane a ce jumlar ta yi ko ba ta yi ba to akan aro wannan sai a yi amfani da shi ga mutane ko a ce mutum mutumin banza ko a ce mishi mutumin kirki a dai faɗi irin matsayin shi ana cewa wannan mai a ta'ajjub an gane shi yasa ya ce maka anan wa tamkini wa ta'ajjuli yakan zo don ya tamkini ko kuma ya faɗi mai ya faɗi matsayin mutum in yasa in shi zamirul munfasil ya samu zuwa a farko to cikin dalilan da yasa ake son ya zo a farko zai samu daman faɗin matsayin abin da zai biyo bayan shi an gane ko zai samu daman matsayin mai abin da zai biyo bayan shi don Allah kun fahimci wannan da kyau shine a ta'ajjul din in an ce ya ce huwa najihun halafaka fil imtihan kaga ya samu dama an faɗi mai an faɗi matsayinsa an gane wa qadri fi dul iktisas in wali fi kan fa'idantar da al iktisas amma da sharadin in me in wali shi zuwan shabin a farko yakan fa'idantar da al iktisas shi damirin fasil amma in ya biyo ba nafiyan in ya biyo ba me nafiyan ko ba ga nafiyan ba a baiti na gaba na 36 in ya biyo bayan korewa an gane in ya biyo bayan me shine wa qad yufidul iktisasa yana fa'idantar da al-iktisas amma da wani sharadi in waliya nafiyan in ya biyo bayan nafayi wato harafin abinda in ya biyo bayan korewa kun gane ko sai ce mi waƙat nafiyan waƙat ala khilafi zahiri ya ati ka aula waltifati da'i an gane ko to kama an gama da wancan wajen daga nafiyan din nan an faɗa mana cewa zamirin munfasil yana zuwa a matsayin almusnadu ilayhi kuma yakan zo ne dandali yana biyu na ɗaya tasis na biyu takadim to takadim me yasa ake so a yi takadim dan abu nawa abu uku na ɗaya eh al-akas a matsayin shi na asali ya kamata ya zo a me a farko na biyu at-tamkir a matsayin shi na wanda zai iya tabbatar da musnadu ilayki al-musnadu cikin kokolon mutum ya kamata ya zo a farko na uku at-ta'ajjul matsayin shi na wanda zai iya fadin matsayi an gane ya kamata ya zo a me a farko sai na uku a na yakan at-taksis shi zuwan shi a farko din yakan fa'idantar da taksisi amma in walime na faya in ya biyo bayan korewa an gane ko an ce la huwa a ataka la huwa a ataka ba shi wato ba shi ya baka ba kenan nan yana tuna ba shi kadai ne ya baka ba saboda ya biyo bayan mai korewa to an gama da wannan to sai shiga wata sabuwar magana sai ce wa qada ala khilafi zafiri ya'ti ka aula waltifati da'iri yanzu nan jama'a ko na abu da ake ce mishi usulul hakim ko a ce usulul hakim ko a ce me usulul hakim shine za a fara mana magana akan shi an gane ko in an ce usulul hakim ga tambayar da kai amma sai a baka amsa da wani amsan da ba shine ta tambayar da kai ba an gane shine wa qad ala khilafi zahiri almusnadu ilaihi wani lokaci yakan zo sabanin zahiri ga zahirin abin da ya dace a faɗa sai a ƙi faɗa a faɗonin shi wa qad haqiqa ala khilafi zahiri ai uslub afwan ai almusnadu ilaihi an gane yakunu ala khilafi zahiri shi ake nufi wa qad haqiqa ala khilafi zahiri ai al musnadu ilayhi ya'ti ala khilafi zahiri yakan zo a sabanin me zahiri ya'ti yakan zo an gane a sabanin zahiri kaga shine wa qad ala khilafi zahiri ya'ti bi ma'ana ya'ti wa qad ya'ti ala khilafi zahiri shine asalin magana wa qad sai ka saka kalmar me ya'ti ala khilafi me zahiri to amma saboda waka ne sai aka ce wa qad ala khilafi zahiri ya'ti amma ya'tin a asali tana tsakanin qad ne da ala din nan wa qad ala wa qad ya'ti ala khilafi zahiri ma za ya'ti almusnadu ilayhi wanda shi yake ta magana akan shi ya ati ala khilafi zahir an gane ko misali ka aula ana ji me yasa almusnadu ilayhi ya ati ala khilafi zahir limaza limaza sai ka ce li annahu aula saboda a fada maka wancan din shi yafi an gane yanzu wani mutum ya shigo ce mana kun ci abinci kuwa an gane kun ci abinci kuwa shikenan sai mu ce mun karanta mun karanta kutro assalamu alaikum da Allah kun karya kuwa a mun karanta kutro tambayan shi dai mana daban amsa da muka bashi daban me yasa muka bashi amsa saboda mu nuna mashi al'aula ya tambaye mu me kuka karanta me ba ku karanta ba shine abin da ya dace tambaye mu dan ba a mada ba ai gan mu ba ba ba ba a mata ba a mata am ya gan mu ba ai na gan mu a makaranta ya gan mu to sai mana tambaya da ya shafi me da ya shafi makaranta ba gane ba da ya shafi me da ya shafi karatu da Allah kun fahimci wannan da kyau da ya shafi me karatu da Allah kun fahimci wannan da kyau wani ya ganka ce kai malam yau ka leƙa ka je kwallo kuwa an gane sai ka ce a ban samu zuwa makaranta ba wai kana so ka ce mashi al'aula ya kamata ya tambaye ka ne mai ka je makaranta kuwa amma shi sai tambaye ka wani kwallo da haka sai ka bashi amsa da abin da ya fi kamata shine yace wa qad ala khilafi zahir ya'ti wato almusnadu ilayhi kan zo ala khilafi zahir sabanin zahirin abin da ya dace yazo me yasa ka aula saboda kana haka ne a matsayin nan nan kafir tasbiti ake ce mata ba kafir tasbihi ba kafir ne tasbiti mai tabbatar da magana ka aula kai ne a matsayin amsar da ka bashi ita ta fita cewa ita ta cancanta kaji dalilin ka na daya na biyu waltifatin da'iri sannan akan yi haka a matsayin iltifat iltifat ana magana da da kai a juya kuma ai kaman ba da kan ake yi ba ana magana da wasu a dawo kanka shine iltifat to Allah kun fahimci wannan da kyau to kaji wannan ana kiran shi usulubul hakim misali Allah ya ce yas'alunaka anil akhillah yahuda ne suka zo suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wai shi wata ɗan nan sai maga ya fito ƙarami sai maga yana ta girma yana girma kun bayan kwana biyu abu ya riga ya girma kuma sai maga yana raguwa me yasa sai ya girma maimakon ma zai faɗi ya faɗa da girman shi sai kuma ga yana rage girma sai suna tambaya dangane da kimiyyar da ke cikin girman wata da raguwan shi me yasa yake fitowa ta kaza ya fada ta kaza suka kuma suna tambaya dangane da abin da ya shafi kimiyyan wannan wannan ya dace su tambaya me ya kamata su tambayi menene amfanin wata a addini ta ina za mu ci gajiyan wata mai sallah mai azumi mai aikin hajji mai kaza mai kaza shi ya dace tambaya ko sai suka ki tambaya sai suka tambaya dangane da kimiyyar da ke cikin girman wata da raguwan shi a ce eh abin da yasa kuke ga yana fitowa karami ai saboda farkon da zai fito yana cikin jido ne shikenan a hankali a hankali yana zaro kai daga cikin jidan shikenan sai yana budewa in kuma ga yana komawa karami ai yana ƙara kudewa ne cikin gidan ba wai girman shi ne yake raguwa ba a kamar littafi ne haka shikenan in kana saka shi a cikin file to in yana shiga cikin fayil din za a in da yana cikin fayil duka in yana zaro kai shi za ka rika ganin shi karami yana ƙara zaruwa yana girma yana ƙara zaruwa yana har ya fito da fa'al ɗin sai ga shi ɓalau in ya ƙara koma zai shiga fa'al ɗin sai ga yana raguwa yana raguwa yana raguwa yana har ya shige to irin bayanin da suke so a yi musu kenan an gane ba shi halittar watan da ya karami ba a'a ga yadda yake shi yana nan a yadda yake amma kun ji dalili sai suka yi wannan tambaya su wai a faɗa musu wannan bayanin a an tashi karatun shikenan to da suka yi wannan tambaya dan Allah nuna ba wannan tambaya dace su yi ba sai ya ba su ansa ce kul hiya mawaqitul linnasi wal hajj yas'alunaka anil mahilla suna tambayan ka dangane da kimiyyar da ke cikin wata kul ka ce musu hiya wannan watan da kuke tambaya game da ita mawaqitul linnas da ita mutane suke gane mawaqitul zamaniya lokacin azumi yayi ko bai yi ba walhaj da hanyar na za a gano lokacin aikin hajji ya yi ko bai yi ba fitar da zakka ta hanyar wannan watan za a gano shekara ta cikin fitar da zakka ko kan fitar an gane kamata su fara tambaya ce menene amfanin wata a rayuwarmu da addininmu sai a ba su amsa a ce amfanin wata a rayuwarku da addininku hiya mawaqitul linnasi wal hajj amma sai suka ƙi tun wannan tambayan suka ce kawai su kimiyya sai aka ƙale su aka ƙi ba su ansar kimiyya sai aka ba su ansar da ta dace da tambayan da ya kamata a ce su me ake ce ma wannan usulubul hakim me ake ce mishi a balaga usulubul hakim da Allah mun fahimci wannan da kyau wannan yana da kyau a je a yi a waɗannan an gane ya tambaye ka ce da Allah kana da naira dubu ɗaya nan kana ɗan kana da Allah kana da dubu ɗaya ka ce da ina da ina da nuhuba ina da nuhuba ya kamata tambaye ka littafi ne yazo yana tambaya ka kuɗi an gane sai ka ce ina da nuhuba me ya ka kai da wani kuɗi kai kana ɗalibin ilimi kai kana ta karatu mun gane da kyau to shine usulubul hakim kun fahimta yana nan irin shi da yawa a ayin Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun fahimta da kyau saboda ka rike wannan in ba haka ba wani zai zo ya challenge ɗinka dangare kana cikin tafsirin naka ga rawanin ga dan agajin ga alaramma shi al kafarta malam ka ce sun yi tambaya kan kaza ya aka ba su amsa amsan bai taliyin da tambayan ba amsan babu munasaba sai ka ce wannan usulubul hakim na qur'ani kaji dalilin yasa ake yin shi a balagance an gane to shine sai yake ce maka ai ana yi ma dan al-ittifat ko albe al-ittifat to al-ittifat din nan suna da yawa kusan guda shida ne a gurguje ku dan rika jotun din su kace al-ittifatu min at-takallumi ila al-khitab al-ittifatu min at-takallumi ila al-khitab kun ji ɗaya? Na biyu, na ɗaya alittifatu min takallumi ila al-khitab. Na biyu, alittifatu min takallumi ila al-ghaiba. Alittifatu min takallumi ila al-ish ghaiba. Na na na uku, alittifatu min al-khitab ila takallumi. al-iltifatu ba yake cewa mai ta al-iltifatun ba kawai al-iltifatu min al-khitab ila at-takallum yake ce min al-khitab ila at-takallumi an gane al-iltifatu min al-khitab ila al-ghaiba kai ka ce min al-khitab ila al-ghaiba kai ka san abin da kake nufi min al-khitab min al-khitab ila al-ish ghaiba nabiyar al-iltifatu min al-ghaibati ila at-takallum ha al-iltifatu min al-ghaibati ila al-ish ghaiba tabiyar kenan ko a wani uku muka da? zan maimaita na ɗaya aliltifatu min takallumi ila alkitab kowa ya sa na biyu aliltifatu min takallumi ila alghaiba kowa ya sa na uku aliltifatu min alkhitabi ila takallumi na hudu aliltifatu min alkhitabi ila alghaiba aliltifatu min alkhitabi ila alghaiba na biyar aliltifatu min al-ghaibati ila takallum min al-ghaibati ila ish kun sa na shida al-iltifatu min al-ghaibati ila al-khitab al-iltifatu min al-ghaibati ila al-ish khitab jama'a guda nawa kenan wallahi duk wannan suna da suna da muhimmanci ga mai tafsir tafsirin al-qur'ani kaga min at-takallumi ila al-khitab zaka ji ana cikin magana ne da first person singular shine mai wa kenan mutakallim mai magana kawai sai a koma kan sakan fasin singular wanda abokin mai abokin magana sai a koma kan abokin magana kun gane Allah ya faɗa a cikin yasin ya ce wa maliya la'a abudun ladi faƙara ni wa ilaihi turja'un wa maliya mai na taka la'abudun ladi faƙara ni da ba zan bauta ma wanda ya kirkira halitta ta ba wa ilaihi turja'una alhalin kuma gare shi za a yi gare shi za mu koma an gane kaga turja'un kalla wa maliya me na taka kaga ina ni dinnan ne la a'budu a'budu ba ta abudu na ba a'budu me na taka da bazan bauta ma an gane allazi fatsara ni kaga da sai aka kawo wakilin sunan mai magana hasuri uku wa maliya kaga mai magana la a a a mai magana fatara ni mai magana to aka ga ya kamata ce wa ilayka arju'u wa maliya la a abudu alladhi fatarani wa ilayka arju'u ko saboda abin ya tafiye ya talin duka an gane ko ba aka yi kamata ba ta aika ce wa maliyar la'a abudun ladifa tsarani mai na taka da ba zan bauta wa allan da ya halicce ni ba wa ilaihi turja'un ku ku abokan magana an gane gare za a koma haga mai kenan an yi al'iltifatu min at-takallumi ila al-kitab to na biyu akwai al'iltifatu min at-takallumi ila al-ghaiba daga shi abokin magana daga shi mai magana first person singular kuke ce masa ko to zuwa wa third person singular wanda ba shi a wajen an gane kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin bakara yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin an gane kalla wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina kaga Allah ne yake magana shi Allah karan kansa fatu bi suratin min mithlihi wa da shuhadaakum min dunillahi an gane min dunillahi kaga anan sai bai ce min dunina ba ba gane ba eh yawa misali a'a min duni ai ai can da yace ba ya ce gashi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna mu abinda muka saukar wa bawon mu in kuna da shakka kan abinda muka saukar wa bawon mu an gane ku zo da wata sura fa'tu bi suratin min mithlihi an gane wada'u shuhada akum sai ce min dunina sai ce min dunin lahi kaga sai dauki Allahu din kaman a matsayin ba sha'awa a wurin kaman a matsayin ghaib ba gane ba ka zo kana magana da mutum kai ni na biya ma kudin makaranta mu muka biya ma kudin makarantar nan mu muka sa maka appointment na aiki in akwai wanda yayi maka haka to in akwai wanda ya maka haka ba su ba ba su ba ka kawo shi kaga aka wata ce in akwai wanda ya maka haka ba ba mu ba zai in akwai wanda ya maka haka ba su ba ka kawo shi shine al-iltifatu min al-khiqabi min at-takallumi ila al-ghaiba sana akwai al-iltifatu na uku min al-khitabi ila at-takallum da ana magana da sukan fasin singila ne sai a dawo mai fasfasin shi wanda yake magana wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi an gane ko wastaghfiru ku abokan maganar mu ku ji tsoron ku ku nemi gafaran ubangijinku summa tubu ilai ku dai abokan magana ku nemi tuban Allah inna rabbi rahimun wadud an gane inna me rabbi kamata ya ce me inna rabbakum wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbakum kaga abin da ya tafi ya tafi inna rabbakum kaga kitab abokan magana ta amma aka ce wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi al-ittifat ana kiran wannan a balaga me al-iltifat min al-khitab ila al-ish min at-takallumi ila al-ghaiba ha ila min min al-khitab ila at-takallumi ya dawo ya zama wato daga abokin magana ya dawo kanka kai mai magana sai al-iltifatu min al-khitab ila al-ghaiba daga al-khitab abokin magana ya koma ya zama ghaiba wanda yake ba ma shi a wajen Allah ta'ala ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun kaga duk ana magana da su afa kullama ja'akum ku ga da kake gabana rasulun bima la tahwa anfusukum ku da kuke gabana istakbartum ku da kuke gabana fa fariqan kadzabtum ku da kuke me wa fariqan wa fariqan taqtulun kaga dade mai ku da kuke mai wa qalu qulubuna gulf kun gane bal maimakon wa qultum qulubuna wa qultum qulubuna gulf sai aka ce wa qalu ka kalli fata da ana magana da kitab da ka ce qalu ka koma ina a ghaiba don Allah kun gane wannan sai al-iltifatu min al-ghaibati ila takallum الالتفات من الغيبة إلى الإيش التكلم أنغاني دقا غيبة كما أكوما تكلم الذي جعل لكم الأرض محدا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أنغاني كو كنغاني كاغا وأنزل من السماء كلا وأنزل من السماء ya saukar daga sama ba ka saukar ba ba muka saukar ba Allah bai ce na saukar ba balle ya zama takallo bai ce ka saukar ba balle ya zama hitab sai ce ya saukar ghaib an gane al-ghaib to yana cikin wa anzala minas sama'i ma'an kaga al-ghaib fa'akaraja fa'akarajina kaga ya dawo mai takallo shi ne alittafatu mai lagaibata illa takallo sai na ƙarshe alittafatu mai lagaibata illa kitab ana gaiba kuma sai a dawo mai kitab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu iyyaka me na'budu wa iyyaka nasta'in an gane ko kaga alhamdulillahi rabbil alamin in ka lura a ghaiba guda tabbata ga Allah Allah da ghaib ba khitab bane ba kana magana kana fuskantar shi bane a ghaib an gane ko alhamdulillahi rabbil alamin guda ta tabbata ga Allah kaga anan wurin ba mutakallum bane ba khitab bane dole kai ne an gane godiya ta tabbata gare shi ka ghaib ne an gane arrahmanir rahim maliki yawmiddin ya kamata a ce iyahu tunda tunda ba an ce ne alhamdu laka ba ko alhamdu kun gane laka kaga kitab an fahimta to kawai sai gashi aka ce iyaka aka dawo kitab na abudu ba ce iyaku na abudu wa iyaku na sa'in ba da Allah kun fahimci wannan da kyau to a guje kuma baiti na kusa da na kusa da na ƙarshe da zamu tsaya akan su su ne limama zattar wani albabu salisu kenan ko ahwalul musnad jama'a sai ya zama gama ahwalul musnad ilayhi duk abin da ya shafi musnad ilayhi mun ji an gane ka je kai ta gurgurdan muraji'a gurgurdan bincike yanzu duk wani littafi na balaga in dai ya shafi babin al-musnad ilayhi to ina tabbatar maka in ka bude ba za ka ba ka duk anan za ka ga karin bayani za ka yi ta samu an riga an dan tsaga maka sai kai ta shiga kawai an gane akan wannan baban zaka je kai responding kai me kai tausi'a ka buɗaɗa kai kuma da waɗansu manya-manyan littattafai amma in baka zo makaranta ka koya ba to da an ce isnad kai zaka hararo wanda ka iya ne na hadisi da an ce musnad zaka ce to to hadisi musnad sai ka faro tunanin na al-Imam Ahmad bin Hanbal kaga duk sai ka ruɗe amma in ka dan fara koya to an baka keys din mabudan an gane to yanzu an gama mana magana a wannan littafin dangane da abin da ya shafi al-musnad ilayhi za a zo yanzu a mana magana dangane da me al-musnad kuma ko da kun san al-musnad shi shine wanda ake amfani da shi a ai hukunci kan sauran an gane ko shine yace limama zattarku ma al-qarina an gane ko limash limama zattarku ma al-qarina wa dhikru aw yufiduna ta'ayina wannan ba mu da matsala ya takunnuka magana limama za attarku ma'al qarina a baya an faɗa mana cewa akwai wuraren da ake share al-musnad ilayhi har ma sai da aka mana muraja'a malam muawiya sai da ya kawo mana su guda na eh gurare hudu da akan share me al-musnad ilayhi sai dai ko an share su akan bar wata alama da take nuna cewa an share su a baya ba mun ji wuraren da dalilai da kansa a share al-musnadu ilayki ba kuna ji a baiti na 19 da yace al-haffu lis-sawni wal-inkari wal-iktiradi al-ihtibari ba dalilin ne kansa a share al-musnadu ilayki nan ba to da yazo wannan babin sai dauko su kace kan ya dora a wajen al-musnad sai yace shi ma musnadu al-mahkumu bihi kenan ana share shi ya kamata ka tambaye ka ce me yasa ake share shi sai ce saboda abin da ake share na gabace wanda ya gabace shi al-musnad ne da aka shi ma al-musnad akan share shi ne li sauni wal inkari wal iktiradi wal iktibari shi ma haka ne kaga summary kenan sai aka yi farin ɗinka ga abin da aka baka me a baya kawai shine lima abin da yake nufi akan share musnadu saboda me lima saboda lima maza at-tarku saboda abin da ya gabata na dalilin da ya karsa a bari aki ambatan shi aki ambatan al-musnad ilayhi guda hudun nan to su suke sa shi ma al-musnad aki ambatan shi mal qarina amma akan bar wata qarina sai ya ce wa dhikru aw yufiduna ta'ayina an gane ko wazikiru sannan akan wazikiru au yufidu na ta'ayina ba an faɗa ana ambatan kuma almusnadu ilayhi ba to dalilan da kan sa ambaci almusnadu ilayhi su ma an faɗa mana su ko lil kaza lil kaza lil kaza duk mun ji su ko to su duwa waɗannan dalilan su kan sa a ambaci a ambaci almusnadu shi ma an gane shine au yufiduna ta'yinahu ko kuma wato ya fa'idantar da mu mu iya gano suna ko fi'il shine ta'yinuhu ta'yinul ism aw al-fi'l kun gane ila in akwai dan abin da zai kara shine tufidu ta'yinul ism aw fi'l kaga anan kawai da ya koma da kai zuwa ka wancan ne an gane saboda an ayyana fi'ili da ismi kowanne akwai irin nashi dalala din ba an faɗi dalilan da ka za an faci almusnadu ilayhi ba a baiti na 20 aka ce wa zikru litta'zimi wal ihana wal basti wat tanbihi wal qarina ba an faɗa haka ba to su din nan su dai da ta'zim da ihana da bas da tanbihi da qarina su ne dalilan ka za a ambaci shi ma almusnadu kamar da su ne dalilan da ka za a ambaci me almusnadu ilayhi don Allah kun fahimci wannan da kyau sai ya ce wa kaunuhu fi'lan falitta qaidi to amma abu ɗaya ne ya ƙara shi almusnadu ilayhi akan ambace shi ne litta adimi ku ce ɗaya wal ihana wal basti wat tanbihi wat qarina to shi kuma almusnadu akan ambace shi ne dan abu shida abu na shidan shine ta'ayinahu shine ya ambata ce au yufiduna ta'ila an gane shine cikon na shida to da yake shi bai magana akan shi a baya ba sai ya ga to ya ƙara faɗa maka bayani a cikin baiti sai ya ce wa kalluhu fi'lan in ya tabbata musnadu fi'li ne falittaqayyudi to akan faɗi akan kawo shi a matsayin fi'li ne dan ya kayyada magana bil waqti da aiki da lokaci ma ifadata tajaddudi sannan kuma ya fa'idantar da aikin yana ci gaba an gane duk lokacin da kaga musnad ya zo a matsayin fi'ili to zai aiki ne guda nawa biyu in musnad din ya zama fi'ili ne ya kayyade lokacin faruwan aiki kuma sannan ya nuna aikin aiki ne mai ci gaba ya nuna aikin aiki ne mai mai ci gaba bayan ya kayyade lokaci abuwa biyu ne yake nunawa misali in ka ce kama zaidun zaidu ya miƙe kaga nan ya fa'idantar da wa kaunuhu fi'ilan falitta ƙayyudi in musnad almakun biyi kenan ko? ya zama fi'ili to akan kawo shi fi'ili ne falitta ƙayyudi don ya ƙayyata aiki bilwakati da lokaci ma ifadar da da kuma ya fa'idantar da cewa aikin mai ci gaba ne misali na ce kama zaidon ina musnad ina musnad ilai kama musnad ne musnad ilai fa zaidu to mun gama da batun zaidu shi musnad ilai mun wuce nan sai mun dawo kan musnad kama kenan to tunda ya ce kama kama fi'ili ne ko suna fi'ili ne to ya zo ne dan aure sai fa'idantar da kai aure a balagance abu na farko dai zai nuna maka lokacin da aikin ya faru da ka ce kama ya nuna fi'ili ma zike ya nuna tabbas aikin ya riga ya wuce an gane kuma ya nuna maka cewa kaman nan nan gaba ma wata kama za ta ƙara faruwa ta jaddud ɗin ke in ya kace ya ƙumu zaidun shi ma fa'idantar da kai cewa zaidun yana cikin me eh miƙewa haka in kace ƙum anta kaga anta ɗin nan anta ɗin nan almusnadu ilaihi ƙum ɗin nan musnad to ya nuna aikin bai faru ba zai faru kaga ya faɗi lokaci shi yasa ya ce maka ya ka zo ne da ya faɗantar da lokaci wasman in ko ya zama suna ne fa in shi almusnad din sai ya zama suna an gane ko falil fa be mai falil idami kuna ji falil idami za in ya zama suna to zai zama dan me an gane wasman in ya zama suna ne ba aiki ba sai ce fallin idami za don ya nuna don ya kora faruwan abubuwan can guda biyu in dai suna ne to kaga ba zai fa'idantar da time ba ba zai fa'idantar da tajattul ba don Allah kun gane abin ba gashi nan gwari-gwari wasman in almahakumu al'a in almahakumu bihi almusnawi kenan ko in ya zama suna ne ba aiki ba to fallin idami fallin idami za zai zo ne don ya nuna cewa babu waɗannan abubuwan don kar a bar abin a buɗe ba za a yi limited time ba a ce ko mazi ko muzari ko amri a'a sannan kuma zai nuna tazartur ba da Allah kun gane in ya zama menene in ya zama suna ne an gane ko yanzu misali na ce zaidun ƙa'imun a nan wurin an sami isnat me isnat na haɗa an haɗa zaidun ƙa'imun dole a sami akwai al-musnad akwai al-musnad ilai dukansu suna ne dole ɗaya al-musnad ne ɗaya mai zaidun ƙa'imun an gane zaidun ƙa'imun me hukunta mana zaidu me ya hukunta mana zai duba gano halin da zai duke ciki ma gano a tsaye ke ba a kwance ba lafazin ka'imun to tun da har shi ya aikin hukunta zaidu dole mahakun biyu kenan dole an musan kenan shi zaidu kuma dole shi ne mai almusnabi ilai to da haka yanzu za mu ɗauki wato ka'iman mu ce shine mene mene din mu shine musnad din mu an gane to tunda ka'imu shine musnad din mu kuma suna ne ba ba aiki ba la yufidu at-taqyid al-waqt wa la yufidu tajaddud zaidun qa'imun yaushe tsaya an faɗa sanda ya tsaya an ce ya gama tsayawa an ce zai ci gaba baya fa'idantar da zaddu baya fa'idantar da don Allah kun gane ba fa'idantar da wannan shine ya ce wa mufrada an gane ko shine wasman in suna ne shi al-musnad falin idami za to ya zo don ya nuna ba zai fa'idantar da kuma ba zai fa'idantar da da taraddur ba abu na gaba wa mufrada kuma ya zo ne ya nuna cewa shi al-musnad ɗin mufrad ne shi musnad ɗin menene mufrad ne li'anna nafsal hukumi fihi qusida saboda ai kaga abinda aka nufa shine a nuna hukuncin tsayuwa ga zaidu lokacin nan ce zaidu qa'imun shine nafsul hukum kawai aka nufa a nuna hukuncin zaidu shine me tsayuwa na faɗa maka hukum a balaga an gane position din abu a balagance ba je ba muka bayan akan hukum ba to li'anna nafsul hukumi fihi qusida domin an samu abin da ake so na a gano cewa zaidu yawan hali yake ciki an ce zaidun jalisun zaidun ƙari'un kaga dai an gano me yake ciki an gane kaga an an nufaci wannan to baiti na ƙarshe da zamu kwana a kansa shine ce wal fi'lu bil maf'uli in taqayyada wa nahwihi falil eh fali yufidahu fal yufidu azyada eh za'ida haka ne wal fi'lu bil maf'uli in taqayyada an gane ko wal fi'lu bil maf'uli in taqayyada an gane ko in aka kayyade aiki da maf'uli aka kayyade mai aiki da maf'uli wa nahwihi da makamancin maf'uli din to ana haka ne fa fi da adyada dan ya bada fa'idan abinda ya wuce abinda kake tunani an gane ko wato abinda ake nufi in aka samu fi'ili amma wannan fi'ilin sai aka kayyaje shi aka kayyaje shi da maf'uli aka kayyaje shi da me to ana so ne dan ya bada fa'ida sama da fa'idar da za a fahimta da ba a kayyaje din ba misali in na ce daraba zaidun zaidu ya yi duka yanzu duk mai saurara na kawai ya san daidai zaidu ya yi duka ya san zaidu ya mai duka to zaidu ya yi duka an sa abin da ya daka kaga abu da yake kawai dai ya yi duka tun aka ƙayyace shi da mafi'uli to za a sami ilimi sama da ilimin da aka samu lokacin da aka takaita akan daraba zaidon kawai an gane misali daraba zaidun amran zaidu ya daki amru kaga da aka kayyade shi da amran aka kayyade shi da mafuli baka ji ka takaita yawan dukan ba da an ce zaidu ya yi duka ta yi wa duk mutanen gari ya daka to amma na kayyade shi sai ka ji ka samu ilimi dadi akan me akan nada an gane shine kaga yace wal fi'lu shi fi'ili duk inda fi'ili yake ko madi ko mudari'i ko amri duk fi'ili kawai alal islam bil maf'ul in taqayyada ma'ana wal fi'lu shi fi'ili in in in taqayyadahu bil fi'ili a bil maf'uli in ta kayyada wa bil fa'ul in ka kayyade shi da me da maf'uli wa nahwi ko kayyade shi da wani abu makamancin maf'uli din an ta yiwa kayyade shi da sifa an gane ka kayyade shi da me da tamyiz ko wani abu haka ko hal ko wani abu na kayyajewa to in ka kayyade shi to zaka kaida shi ne fa yufidu azyada sai baka fa'ida a balagance sama da na fa'idar da ka samu da Allah kun fahimta misalin wannan daraba zaidun da kace amran ka kaida ka samu ilimi sama da nada daraba zaidun amran darban ka ka ƙara kayyacewa daraba zaidun amran darban wa tulu ash-shams ka dide ka ƙara kayyacewa ga Allah kun fahimci wannan da kyau wato haka a balaga in ka ga an saki abu kawai in ka ce a kalar talibu talibi ya ci ko ƙara'ar talibu talibi ya karanta to da ka ce ƙura'anan sai ka samu wani mai fasu ma'anar kan bakon mabiyan da karshe da Allah ila illa anta astaghfiruka wa ilaik so a gurguje bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah